إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدور مركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 25 ga wata na rabiul akhir hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da watan kawasa shirai idan da ya dace da daya ga watan daya shekara 2019 insha Allah yau za mu yi darasi na 160 daidai a cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnat wal kitab al-aziz darasi na 160 daidai alhamdulillah za mu hara bayani akan haddun ridda haddun ridda haddi na wanda iya musulmi ya zama kahuri shine da kufrin musulmi yana kafi musulmi ya zama kafiri shi ne rudda ya ce alhaf alastabata aladdin da farko dai ya har bude babin da kwadaitarwa akan mutum ya tabbata akan addini ya tabbata da kawahun shi ya ce ƙalallahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فترى الله سبحانه وتعالى يا كرام إيماني يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني اتقوا الله كجت أوران الله حق تقاته إياك أوران باكين جنا باكين إياك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قد قمتوا سيكون مسلمين mutum yin hamar cikawa da imani sai a tahzir minar ridda sai kuma tsoratarwa game da yin ridda ya ce ƙalallahu ta'ala ya ayyuhan lazina amanu man yartadda minkum an dini fasofa ya ati Allah bi qaumin yuhibbum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لومة لائم زوجة ذلك فضل, فضل, فضل الله يتيم من يشاء والله واسع عليم nama dai kamar tsoratarwa ce kan mutum ya hankali da barin addini Allah ya kira ya yi hulazzina amanu ya koma su imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya koma mana ya bar addinin shi to kaka ce kama Allah tsiya kama Allah wani abu za ka kama cikas a faso fa ya ati Allah bi qaumin in kai ka kusa ba ka yi ko ba ka yi zai Allah rike alƙawalin zai kawo wasu mutane in kai ka yarda ka bari addinin Allah dai ya cika ana alƙawalin Allah ne zai kawo wasu mutane daban wanda ba kai ba ko wanda ba ku ba yuhibbuhum wa yuhibbuna su wayannan shi Allah na san su kuma su ma suna san Allah adillatin alal mu'minin suna masu sauƙaƙawa ko tafsasawa ga masu imani a izzatin alal kafin amma ba sa saurara maka wuri ke masu ruhama bainahum an ce ruhama bainahum suna tausaya ma tsakaninsu ba sa kaurara ma juna wajen magana ko wajen mu'amala suna tausaya ma junansu baka jin ta da hayaniya tsakaninsu yace kuma amma bangaren kawuri a izzatin alal kafirin suna daga karan hanci ba sa saurara man da ke kawuri ne kuma yujahiduna fi sabilillah suna jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wala ya khafu na laumata la'im kun ba sa tsoron zargin mai zargi kan lamarin Allah inda haka Allah ya ce haka yake so haka manzan shi ya ce haka ake so a yi to dai a zarge su shi ne tsoron zargin mai zargi wani zai iya ganin ɓanna elbida a ce ya shirka ce zai iya yi don ka a zarge shi a ce mai ahalu suna kwacin ayyazala zala Allah da yawa mutane suna kallon barna sai su je a yi da su su sade da mutane bayan sun san sare ba gaskiya wace bid'a ce ko mashirka ce amma saboda ka a sake musu suna ko a tsane su a gari ko a unguwa ko ne aibanta su ko a hana su mata sai su sade ya yi da su kuma da yawa sanin wani halin wani raunin zuciya tsoron ka a zarge shi tsoron zargin mai da yawa wallah sun kirin goma sunna da yawa sun sarrafa kafa suna da bid'a dalilin wannan akwai da yawa iya cikin sunna amma raba kafa can ma bid'a da shi zai in ji gosu da shi zai yan uwan shi ne suka kiraye shi bid'a da shi zai abokai ne wannan bangaren yan bid'a ne da shi ya bid'a tasu wannan kuma bangaren kuma ahlus sunna kuma ayi da shi akwai wasu akwai wasu wannan mutanen masu raba kafa ko ina akwai su ko na da su zai ayi sunna su ayi bid'a da su me kan haka tsoron zargin mutane fitarwa ta tabbata magana sanar yake cewa man arada Allah bi sukhutun nasi kafahu la mulatin nasi wa man arada man abghada Allah bi birdan nasi wa kana lahu kana lahu ila nasi man da ruwa ne ta duk wanda ya nemi yardar Allah da hushin mutane haka Allah ke so kai gwammace yardar Allah akan hushin mutane su zage ka to shi Allah zai kare maka sharrin mutanen zukatan bayan Allah suke idan kuma ka nemi yardar ka zaɓi hushin mutane ko yardar mutane da hushin Allah gwanda kenan ka da zage ka mutawa doka shi ne yardar hushin Allah da mutane su haka suke so a yamma za zage ka to ya ka ce gwanda ka da zage ka gwanda a ji a yi da kai wasu gane hankali hankali sun gane yau za su gane kai ma da kai da kayan ka ce kuma banna ce kuma ya ayyana kai ce kuma banna ce ka ji ayyana da kai da haka kenan wanda ya nemi yardan mutane hushin Allah Allah ce shi annabi yake ce Allah zai bashi mutanen Allah zai baka da su mutane su maka ba su maka min bai maka ba zai maka ba zai maka bai su maka komi Allah ya barka da su kina ba ruwan Allah da kai sai ka je su kama su ka zabe su akan Allah ka je kai da su shine hadarin mutum yana kallon banna ko kallon bid'a dalilin abokai ko inwa ko dangi ya aikata bida da hujjar ai ka bata ka san sai hankali abun eh an kasa mutane a hankali kaga wannan zu ya hihita hushin Allah akan yadda mutane wannan wani Allah shi da hushi da shi dan ka saba haramun ka saba haramun sai amma ka zaka dande mutane ka ku bata da jama'a Allah kiyaye amin yace to su wa'annan wanda Allah yake san su suna san Allah suna sassautawa masu imani suna ta da karan hanci ko ba su saurara ma kafiri yujahiduna fi sabilillah suna jihadi cikin doka addinin Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi yace zalik samu wannan dabi'a da aka ambato eh ta da karan hanci sassauta masu imani ta da karan hanci ga kawuri jihadi ta doka addinin Allah jin tsoron zargin mai zargi ita wannan wata fadalun fadalullah wata fadala ce ta musamman Allah ke bayan shi wata fadala ce ba kawai ki samu haka ba wata fadala ce ta Allah yutihi man yasha iya ba wanda yake so eh baiwa ce Allah ya baka wani halin bin gaskiya da rike gaskiya ko da za a zage ka a maka illa a maka kaza ka rike gaskiya ka rike wuta kuran to samu wannan halin wata fadala ce Allah ke ba su bayan shi Allah ba mu ita ya ce wallahu wasi'un alim Allah ma'amalocin fadala ne kuma Allah masani ne akan komi Allah san kowa ya san komi ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala ita wannan kenan ma'ida ce aya ta 54 kuma ya kawo aya ta bakara aya ta 117 fadar Allah subhanahu wata'ala ya bar labarin alakar musulmi da kahurai ka san matsayin alakar ka da kahuri din da kake Allah ka ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in ista'u kawurai ba sa yanke ba sa fasa ba sa barin yaƙanku hatta lilgaya ta kenan har sai lokacin da ruddukum an dinukum kenan an kaka sun wasa yaƙanku to kun koma kun kwaɗe su sai sun maido ku daga kan addinin da kuke kan shi in sa ta'awun matuƙa sun sami ikon haka kenan bakin iya wasu na kasan shaidan babarin ka zai hama yake to su ma haka suke hama saraba ku da wannan addinin da kuke kan shi in dai sun iya kenan dole kenan sai kenan dole kenan sai ku rike wuta dole ya kun dage an ga ga alakar su da ku ga aqidar tare da ku fa ma suke ya sun mai doku in dai sun iya to sai kuma Allah ke kashe wa man yartadid minkum an dinihi fa yamtu kafir duk kuwa wanda ya ja da baya ya bar addinin shi daga cikin ku kun fahimtu kafirin ya mutu yana kafiri ba na bai koma ga Allah ba to wannan fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wannan ya cikin wanda suka tabas suka bata ayyukan su gaba daya duniya da akhirah ba sa samun sakamakon aiki duniya da akhirah Allah ya bata aikin su gaba daya wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kuma wa'annan yan wuta ne kuma su dawama ne a cikin wuta koda sun yi musulunci aikin suka yi ma musuluncin ya rushe ya lalace wannan shi da kace a ƙarƙashin wannan kenan mutumin lalle ridda tana rushe aiki to amma idan mutum ya yi ridda Allah ya taimake shi daga baya sai ya dawo ana karɓar shi kuma a maido mai wancan kwantakin tashi wancan aikin nashi iya nan an ajiye shi sai a maido mishi eh tun da shi bai mutu ba shi abin alta fahimta kafirun ya mutu yana kahuri saboda me yasa rahama ta Allah ga bayi wanda ma bai musulunta ba Allah ce wanda ya wani addini iya kahurci ya banna ya tuba Allah ce zai canza bannar ta koma lada walaka wadilla wanda ake ba lazin tabuku kuma sai ya ce walaka wadilla sayyi'atu hasanatin walaka wadilla hasanatu Allah zai canza wadilla sayyi'atu hasanatin zai canza sayyi'atu ta koma hasanatin wakan la gafur rahim Allah mai gafara kenan wannan nasu qur'ani ne da ta zai canza bannan ta koma lada ba Allah ya jero su magana kisa magana zina magana duka magana shirka ita lalla zina tabu mata kawo ba wannan hayar da suka tuba fa ulaika yubadullahu sayiatim hasanatin wakan la gafur rahim ba ndi ya jero bannan mata yau da suka tuba ke wanda ya tuba amanu wa amila min salihan wanda ya imani ya kina gari to ga maganar Allah inda ya tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba ya imani ya aiki nagari to duk wanda ya tuba ga bandabin da kai ka tuba kai aiki aiki nagari Allah ki ishara ga masu wannan halin wa ulaik yubaddilu Allahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim to ina ga damu shi kuma musulmi a musulunci yayi sallah ce yayi azumi ne yayi duk abubuwan alheri ne yanzu ya dadda an tsaya a rushe amma kai lokacin da ya komo shi ma sai Allah ya ba shi ladan wannan barna da yi wannan wannan rida da ya komo ya ɗauko wancan sauran aikin shi da ya tsasa cikin lissan shi kina a komo da tuba ga Allah wannan iya Allah iya magana cewa fa yamutu kafirin shi wannan umman tadhimin kum an dini wanda ya ridda daga cikin gobar addinin shi fa yamutu kafirin ya mutu yana kahuri to ne sune fa ulaika habata amalun sune aikin sai lalace fi dunya wal akhirah dunya wal akhirah وأولئك أصحاب النار وإن سوني أنوتا كم هم فيها خالدون كما أوتا سوني ما سد وما أتكين وتا من ساكمكم كن ردا حكمة أكبر الله زي ما دوما أتكين وتا تو تعريف الردة زي ما منا مغانا ردة مي ردة yaso karanta da kai sanar da kai menene ita kalmar ta ridda daga ina ta samu ya hara a riddatu lugatan a lugha ta me ake da ridda ita masa zaura qawlihim radda yuruddu raddan wa ridda waqi kuma kenan kalma ce ta asalin kalma ta samo daga ya maida yana maidawa maidawa kuma da kalmar ridda wani ce a ridda wani ce ki wani ce a ridda ta samo al-ismu min al-irtidad ta samo daga al-irtidad mai al-irtidad yace kullu zalika ma'khudhu min madat radada irtidad daban yace wani ce idan ta dauko daga irtidad asalin duka wannan kalmomin na ar-ridda an ta samo kalma irtidad daga radada cikin abu luga an dauko daga nan bina'in kalmar hutu daga radada allame kalmar radada allati tadullu ala raja'i shay kalmar radada tana shirye suwa a kada luga maido wani abu eh maido wani abu kurin ala raja'i shay maido da wani abu misali misali zaka ce taqulu radattu shay'a arudduhu raddan kina maido wani abu maidowa رجعت نامدوش وسمي المرتد بذلك لأنه رد نفسه إلى الكفر أما ما يرد سنة المرتد دن يا ميدو كان شي cikin kawurci wannan a wannan kalma aka ta tawato daga irtidad wa qala ragib sunan dalil na'im yace ar-ridda ga asalinta yace sarfu shay bi dhatihi aw bi halati min ahwalihi kalmar ridda juye wani abu ne juya wani abu ne da a yanda yake ciki daga ciki ga inda abin ce a sauya shi shine kalmar ridda sauya wani abu a yanda yake gurin canza wani abu daga yanda yake a sake mai a sarrafa shi a juya shi wa min ar-radd bizat daga cikin wannan mai da amurta mai do abu qawlu ta'ala walau ruddu la'adu limanu anhu wannan kafirai suke cewa inda aka nasu duniya suka gyara ai da sun gyara da su kuma duniya shi na daga cewa walau ruddu la'adu limanu anu ko da an maida su kenan da sun to daga duniya ko inda za mu da su duniyar da sun koma wannan abin da suka saba yi na da kenan kuma komawa kan wani abu wa min ar-radd ila halatin kana alaiha kuma iya cewa me da ka zuwa wani hali da haka kake ka bari yanzu muka koma daga wannan qaulu subhanahu wata'ala wa in yuriduka bi khairin fala radda li fadlihi zima sha idan Allah ya nufi ka da wani alkhairi ba mai tunkuɗe wannan fadala ta Allah da ya kawo ba mai maida ta ta zo kenan yace wal irtidad war ridda duka da kalmar a ɗauka daga irtidadi ne daga riddin ne aka samu kalmar murtad duka dai a ruju'u ne komowa ne لكن الردة تختص بالرجوع إلى الكفر أما كتير كلمة ردة تاكي أنت أنا كاوتا إندا متين يقوم كان كافرتي شيء كلمة ردة أنا أنت أنا كاو كلمة كتاتا لكن أنت ردة سبحان الله يا يقومون gidan wani gidan wani ya kuma kaza daga an ce ridda dole ma muka ambata baya ba aiki da ita sai an wani ne musulmi ya koma kan kahuci ya ce ya ridda anan aka aji wannan kalma yace wal irtidad yusta'malu fihi wa fi ghayrihi kamar al irtidad ita ridda tana dokan kurin komowa amma ta irtidad ana aiki kamar irtidad a cikin kahurci tuba ce daga daga mutum daga musulunci kuma kahurci ko ma ba in ma mai dace wani irtidad ya koma kan kaza ko ba kahurci bane ba kenan tabbata aiki bata bata aiki daya irtidad amma a ridda tana kalma ɗaya ce ko tana aiki da wuri guda gurin shi ne kuma mamancin su duk da kun ya dauka a ruju komawa ne amma kalmar ridda kurin an kawo ta akan komawa kan kawurci ya kawo wa qaulin Allah ta'ala ya ayyuha allazina amanu man yartadda minkum an dinihi ya ku masu imani wanda ya ridda daga cikin ku da bar addinin shi yace ana al-irtidad huwa ruju' min islam al-kufr nan komawa ce daga musulunci zuwa kafirci to wannan kalma ta yan magana ta malaman magana ke gara ta ciki sai ce wa riddatu istilahan to yanzu ridda a istilah malaman aqida me ridda istilahan to ne hira mun karan hira ta wannan bayanan loga nake loga yace hiya al-itiyanu bima yukhruju an al-islam kurin shine mutum ya zo da wani abu da zai hudda mutum daga cikin musulunci da abin da ka zo da shi abin da ka zo da shi zai hudda ka daga musulunci to a nan ake kawo kalmar ridda in ma nutukan au itiqadan au shakka imma mutum hurci ne a ce hurcin kalma kaza mai yin ta ya ridda ko a ce aƙida kaza mai aƙida kaza ya yarda ya kahurta ko mutumin da ya shakka kan abu kaza ya yarda yaji dan haka wani murtad aka ce wani murtad ne huwa alladhi yakfuru yakfuru ba'da islami nutqan aw i'tiqadan aw shakka aw fi'lan walau kana hazilan to idan aka ce wani murtad ne shine wanda huwa alladhi yakfuru ba'da islami shine wanda ya kahurta da yana musulmi sai karka an ce wani yarda murtadi ne kurin wanda da musulmi ne ya koma kan kahurci wannan kahurcin ya koma kan kahurci nutukan da magana ne hurci ne yayi awi ta karan ko bangaren aqida ne ko shakka kan abin da tabbata a imani da shi aw fi'lan ko wani aiki ne yayi na kahurci kuma wani abin da aka jero walau kana haziran koda da wasa ne ai wasa ne nace kaza da wasa nake ba wasa da ai dariya in masu hira ta ƙarya a zagi Allah yau suka addini wanda wasa ne a ta dariya wannan izgili da Qur'ani ko izgili da addinin gaba daya irin masu wasan kwaikwayo yau suna yi ana dariya ko a kan karatu ai Qur'ani ana dariya iya maka karatu da ya ga dama ana dariya ai Qur'ani za kama iya ja wani wani shi abin dariya ne ake kaga wannan hadari ne ana kama ai Qur'ani ana wasan kwaikwayo ta ana wasan kwaikwayo da ai Qur'ani yace bima ya kunu musulun murtadda to yanzu wannan su ne dai magana rudda kurin da ka ji rudda wani murtad kenan musulmi ne ya koma kahuri da ɗayan wa'annan ababe a magana ce ta kahurci a shakka ce a aƙida ce wani aiki ne na kahurci a ce wani murtadda ne to amma yake gama a nan da menene yanzu musulmi zai zamanto ya rudda ta yaya bima ya kunu musulmi murtada da menene musulmi zai zama tudar rida ya rida ya ce innal musulma la yuktabaru kharija an islam wa la yukamu alai bi riddat illa idza kana shara sadru bil kufr wa tama'anna qalbuhu bi wa dakhala fi al fi'l bil fi'l kai yace musulmi inda musulman la yi tabaru kharij an islam ba a dokan musulmi a ce wani musulmi ne an san musulmi ne to ba a mai dokan cewa ya bar wannan musulunci ma doka kamar ya bar ya ridda kuma la hukuma alai ridda ba mai hukuncin ridda dai musulmi ne ba ta bar addini ba mai hukuncin ridda illa idan shara sadru bil kubur sai abin da yayi shi ma har zuciya ya yarda zai yi wani aiki na kafirci kan kuskure ko na adama amma nan ana ne ya yi aiki ko ya hurcin akan zuciya shi ta yarda ki yakan yi wani aiki na kahurci ne yakan yi wata kalmar ta kahurci ce amma a samu ba haka ba abin bai kai zuciya ba ina misali akwai wasan kuskure misali ko a matsa maka misali a matsa maka ko kuskure magana kana ta kahurci kenan sai zuciya ka ta nutsu kuma wa dakala fi bil fi'li kuma ka shiga kahurcin aikace ya wannan magana da ƙaunin ta'ala a kan maganar ammar bin yasir asali abin ya zo kan shi a ta sabko kan shi wanda ya an kashe da ya san uwan shi na farkon shahidai uwan shi da baban shi ana azaba a kashe uwan shi bayan wulakanci da aka mata a kashe ta kuma haka uban shi aka kashe shi macin wahala ta bala'i shi ma sun kama shi suna mai azaba har ta kai kalmar ta kahurci don dai a bar shi wani ma an zo cewa ai amma ya gama yawo ya shi ma kawurta sai aya ta sabko kan wannan maganar sai wanda ya yi kalmar ta kahurci kuma wanda zuciya shi tana nutse da wannan abin da ya gudu kenan shi ne ake ɗauka lamana kuriya galibin wani mutum bai mana alaƙa ko yadda aka matsawa amma zuciya shi tana cikin imani wannan ba maza walakin mashira bil kufr sadara wanda ke ɗauka yare da wanda abin da ya waɗi a baki har zuciya kai ya kalmar kahurci kuma ya yarda a zuciya to wannan shi amma wuya ce ta sa kun danne a bar shi ya kasa jibin wannan wahalar ya waɗi ba a ciya ya yarda bayan haka wali kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa cewa dukkan aiki iya dangane da irin niyyar da aka yi shi kuma kowane mutum ana ba shi sakamakon irin niyya da yi walamma kana ma fil qalbi ghaiban min al-ghuyub allati la ya'lamuha illa Allah كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل تتند زمنتو ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب تند زمنتو أبن دي زكاة متاني وانا أبني قوي دقاتكين غيبو باب وننزج واني التي لا يعلم الله أن باب وانت يسا أبن دي تكين زكاة باي سي الله تدليل هكا تند أبن يكي زكي كان لابد من صدور ما يدل على كفره ba a cewa ne ya kahurta ya an samu wani abu da yake kwatanta lalle mai aiki kaza to hazici mun haka ne ya samu wani abu ya hutu daga wajen shi abin da yake shiryar da mu shirye su waka ta iyan bawon tawili ko wani an ba kawuri ba wani magana an ba kawuri ba mu ce kaza to wannan shine za a mai hukunci a kan cewa kafiri ne hatta musibar ila imam malik annahu qala har wata magana da ake dangana malik kina akwai magana kan abin sanan dai zai kowa wani ta shahara kuma ana dangana ta zuwa ga malik ya muhalla yana cewa man sadara anhu ma yahtamilu kufr min 99 wajha wanda aka samu wata kalma yayi wata kalma kalmar tana da hanya wajen ma'ana wajen 99 ma'ana tana ɗaukar ma'ana 99 wadda kuma ta da ka hurce duka amma akwai hanya guda wa ya ta min limanin min waje amma akwai a cikin hanya ɗari tisa'in da tara ka hurce ce ma'ana kalmar amma akwai hanya guda wadda take ɗaukar imani ya ce homila amuru alal imani za a ɗauki ɓangaren alherin imanin tantarar iya ɗauka idan ya sauka mana magana ke kware ka hana cewa da kahurin ne sai an tabbatar da hujja abu ne ba wani tawili ka abu sai yake ga maka cewa wa min al-amsalati min al-amsalati dalata ala kufr daga musallai wanda suke gwada mana cewa wani ya kahurta ko kahurci ne inkaru ma ulima min ad-din bi darura مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم وإنكار وجود الملائكة وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن وحي من الله وإنكار البعث والجزاء وإنكار فردية الصلاة والزكاة والصيام والحج yace wa'annan abin da ya jero abin da yake kwatanta mana wani kahuri ne yace inkaru ma ulima min addini bi darura musun wani abu wanda duk a addini kowa san su kura bare sanannu addini ga matsayin su ya zama misalin su misali ne duk musulmi dai ya san cewa Allah shi ɗaya ne ba hujja ka ta ne yana ga Allah Allah biyu ne kowa ya san inda musulmi ya san da Allah shi ɗaya ne ya ce a akwai wani ma sai masu cewa shi wa Allah ne ko ga Allah shi ko amma su ce shi ma Allah ne gaba ɗaya ko masu dangana wa bayan Allah magana zama su ma sun suke halittawa suke kaza yace to kenan inkarin kadaicin Allah a ce Allah ba shi kaɗai bane ba wa khalqihi lil alam ko a ce Allah akwai wani ba shi kaɗai ba ya duniya ko wata halitta akwai wanda ba mai halitta kuma su ce da shi ya halicci da ko shi halicci wani ba su ce shi yayi ni yayi kaza sun duk ɗaya ne da kansu masu gwazan dangana wani aikin duniya ko halitta bayi ko ce shi ba shauye ya ce ma duka ma ya halicce shi ko shi halicce shi dan hauka tare da wannan ko duk musulmi ko duk musulmi mai hankali ya san muka ci kace wani to shi wannan kaga shi shi ma maka ta shi ma yayi ka to kai ayi shi wa shi wa shi shirme ne kuma kenan inkarin wa khaliqihi lil alam kai muslim Allah ba shi bi halitta dukkan halittu shine al alam dukkan halitta an ce kullum masu wallah alam duk wani ba Allah bakin alam wa in shi da rabbul alamin kenan ubangijin halittu gaba daya wa in karu wujudul mala'ika ko mutum ta ba mala'iku kun ƙarya ce kun ba mala'iku ko duk musulmi ya san har kirista ya akwai mala'ika har kirista ya san akwai mala'ika da yahudawa kirista ko san akwai mala'ika kenan kai inkarin da cewa akwai wasu mala'iku kamar mala'iku hatta gumaka wasu wata gumaka sun sa akwai wasu ruhuna wasu ruhi wanda suke da kai da kawowa ko a cikin da muka wuki waye suka sun san a aqida su akwai wani abu da masawar daga sama suna yi wani tasiri suna sanda kan aqida su ko da sama suna da ba wa inkar nubutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da inkarin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ai annabi ba manzo Allah bane ba inkarin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna alqur'ana wahyun min Allah ko kai inkari qur'ani ba wahyin Allah bane ba kurin annabi ke shi ko wani kawo shi ko tsari ne da kai inkarin qur'ani ba wahyi bane daga Allah shi ma ka kayar da wa inkarin ba'th wal jaza da in musun tashin kiyama bayan mutuwa kenan a tashi kai inkarin bayan mutuwa ba tashi ko ka ce a babu wani sakamakon ake yin kiyama Allah ya sai babu shi ji aljaza Allah ya saka ma mutane da ake suka ka ce babu shi wa inkar farzata sala wa zakata wa siyamul hajj kai inkar fardiya ma'ana far wajibcin sallah kai inkar asalla ba wajibi ba ko ce zakka ba wajibi ba ko ka ce azumi ba wajibi ba ko ka ce hajji ba wajibi ba inkarin wajibcin sallah da azumi da da hajji da zakka ka ce ba gaskiya bane ba mana ta misali ne ya mutum in so to wannan kalkashin bayanin da ya maka na misalin da za a gane wani ya yi ridda ya yi musu wani abu da duk musulmi a addini dole ka san shi san matsayin shi shi ka wani misalai ne ka maka musun kaɗai zaka Allah da musun Allah ba shi bi halittu ko ce ba mala'iku ko in kanu annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ce qur'ani ba wajibi daga Allah ko inkarin tashin kiyama ko inkarin sakamakon wani kiyama da yanka da musul wajibcin ko farcin sallah ko zakka ko azumi ko haji wannan duk wanda ya inkarin wannan ababan da ya jero kenan ya ridda bayan wannan yace istibahatu muharram istibahatu muharramin ajma'a almuslimuna ala tahrimi kuma mutum ya halitta na shi kawo da kawo na daya ya kama ka dai kurin inkarin abinda duk musulmi addini an san shi shi ne kama ka misalan su nan kuma istibatu muharram ka halitta abinda yake haramu ne kuma na haramcin ajma al muslimuna ala tahrimi duk musulmi sun yi ijma'i wannan abin haramu ne kai ka zo ka ce a halaka ne shi ne halitta abinda musulmi suka yi ijma'i kan haramcin shi ya kama kamsha misalai kastibat al-khamar wa zina wa riba wa akal al-khinzir wa istilal dima' al-ma'sumin wa amwalihim faman qala al-khamar halalun faqad kafar wa in lam yashrabaha wa man qala ar-riba halalun faqad kafara wa in lam ya'kulu yace istibatul haram halitta abinda yake haramu ne wanda ajma'al muslimuna ala tarimi na musulmi sun hadu babu sabani kan haramu ne abin ya ga maka misali kastibatul khamar kamar mutum ce giya halaka ce ya halitta shan giya wa zina ko ce zina halaka ce ko ce riba halaka ce ko ce akal khinzir cin alade halaka ne wasilad mal masumin da halatta jinin wanda Allah ya sa a kame ka ce da an zo kashe musulmi lahi ne da kashe mutane ko ka ce lahi ne ba lahi komi ko musulmi ne ko ka ce jinin su halitta wanda Allah ya kare jinin su ko dukiyar su ka ce halakci fa man qala ta misali duk wanda ya ce al khamaru halalun giya halakace faqad kafara kun ya kafurta wa in lam yashrabaha ko bi shaba wa man qala ar riba halalun wanda ce riba halakace shi ma faƙa da kafar haƙiƙa ya kahurta wa in lam yakulu ko bai ci ta ba sai ka ce shi laihi ko kabira ce yin ta laihi ne haramu ne kabira ce amma bai kai ba halitta ta yau zan sha giya Allah kiyaye ko mutum ya zina sha kuda abin da ya banna ina nan musulmi mai laihi fasiki amma yau bin sha ba giya ban yi ba zana ce amma zan halarci kuna kahurta kaga nan halittawa ta yi aikatawa laifi da ba nake haramun ya tabbata haramun kaci halaka ne to wanda mai yin ya yi ka sauki wanda mai zinar wanda mai shan giya wanda mai cin ribal sai yi ka sauki da kace halaka ne yansu kai kai tsaye ko baka sha ba ko baka aikata ba ka ka hurta ma shi ka hurta ba yace qala ta'ala ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا على الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم الله كتير ولا تقولوا لما هنا قال لك هنا أكو هنا أكو abin da yake misalai da zai kawo na dalilin kahurci ga mai aikata su ya ce tarimu ajama al-musulmuna ala hillihi ka tarimu tayyibat shine haramta abin da musulmi suka nan halitta haram ko nan kuma haramta halak eh can sama halitta haram kahurci ne kuma haka ka haramta halak shi ma kahurci ne ya ce ka haramta abinda musulmi gaba ɗaya an yi ijima'i akan halaka ne a ci inabi a ci dabino a ci sha'ira a ci alkama a ci hatsi a ci dawa ita ta suka ci sun haramta kuran faman kala ya ce ka tarimta ibad halitta abinda yake na halaka masu daɗi faman kala haza haram duk wanda ya ce abu kaza haramu ne shi kuma wannan abin lima ajama almuslimuna ala hillihi faqad kafara abin musulmi kowa an ijma'i babu wanda ci haramu ne kun shi ci haramu ne kuma sun yi ijma'i ka abin halakan ne to shi ma wannan ya kafurta ya kafadar Allah subhanahu wataala wala taqulu lima tasifu alsanatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram ka kurka hadin abinda kurin a halshen ku da kuke daidaitawa ku siffanta ku hudu wani abu ku ce wannan halaka ne wannan haram ne kenan ku ku shiga halatta ku haramta littaftaru ala Allah kadiba dan ku kirkirkaya ku dangana ma Allah domin dole abin guda biyu haƙƙin Allah ne ya halatta haramta sai wani ya zo shiga wannan gona ya ce kaza halaka ne bayan haramu ne ko kaza haramu ne ko ba ba iya halak ka haramta halak ko ko halatta haram ya ce kakku rika faɗin abin da halcin ku rika siffanta wasu ababe ku ce kazan halaka ne kazan haram ne don ku kirkai za ku dangana ma Allah domin sai ka ce kazan haram ne wai ki haramta Allah halaka ne Allah kenan shi da kenan kenan kama Allah ƙarya ne magana kenan shi wa Allah ya ce innal ladhi yaftarun ala Allah kadhiba la yaflihun dun wasu kirkira ƙarya su dangana ma Allah ƙarya sama Allah yanke to ba sa rabauta gobe kiyama wajen Allah ba sa rabauta mata'un qalil cimma guri na ɗan jin daɗi ɗan kaɗan na duniya wala hum azabun alim kuma gobe kiyama tana da azaba mai tsanani mai raɗi aka cewa wannan shine abu na uku wanda yake sa mutum in yi wannan abin za a ce ya radda sai sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam awul istihza'a bihi wa kaza sabbu ayyin nabi min al-anbiya haka zagin annabi sallallahu zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam kai shiga taka annabi ana yawan shiga taka kwasan koyo da annabi haka nan zagin ko duk annaban Allah don ka zaga ka hurce ne ba na ba na ba ba duk annaban da ka zaga ka ka hurta abin nabiyar sabbuddin zagin addini kana addinin kaza kaza kuma su musulunci ne kuma suka zama kuma su ta wasu na wasu musulunci ne kuma su ta addinin gaba daya ko sai su kare wani abu ra'ayin su san su kare wani abu sai duka addinin ma suka gaba daya inda tun ya ban malami ya ba labarin wani abu da kuma Saudiya irin wannan diyan lalatatun diyan Laraba ana kallon balo a san Saudiya akwai tashoshin su in ana komai lokacin sallah ya ciriya sai ta kira sallah balo ta zahi eh ta da yanda zai magana tana so ga ya ka ce ya saka ya saka sallah talantu da salatu wal azan al azan ya tsine sallah da kike sallah ya mutsi no gaba da ya tsine ma kike sallah sallah gaba da kuma dan laraba na saudiya ne wannan sun kai gaya ta lalaci kurin wasan kun balo ne kun dan balo ne shi sai mai ra'ayin balo ne an cire mishi abin da yake so gani Allah kiyaye ya ce kenan zagin annabi salama ko izgili da shi ko zagin kowane annabi cikin annaban Allah kahurci ne ya ce sabbuddin haka zagin addini هذه الكلمة التي سهلت على لسان الصغير والكبير لأتف الأسباب يتوانا كلمة تم كان زي الديني وأنا يو تنا نن تسوكي على شيء هذا مياه daga abu kai ka masa ga dinin at-ta'anu fil kitab wa sunna kuma haka abinda ka sai ayi ridda sukan qur'ani ko sunna wa tarku al-hukm bihima da kin aiki da su وتفديد القوانين الوضعية عليهما كشيء أي ديمقراطية سالسم سين أيكي da shari'a musulunci ka hihita dokoki na dagutu na mutane suka kirkira ka ci ai tsarin wani demokradiyya ya tsarin musulunci ko tsarin socialism ko communism ko musanci ka ce ya yi musulunci wannan ma rudda ce iddia'ul fardin min al-afrad bi anna la wahyi yanzilu alai ko kurin wani ya zo ci ai shi ma an mai wahayi shi ma dar da ne ya da aura mai wahayi irin mutane suka dawo yanzu iri iri ga sanan ko wani na shi abu na takwas ilaqa'ul musahaf min fil qazurat jeho qur'ani a cikin kazamta ko wutsari ko kashi ko da bada da ake daga mutane masu masu lakani za ta ajewa a salanga ya kuma saka nan ajewa a salanga ko a bata a ce ta shawa ta goge farjinta da shi ba sana ba suke ba mata a sa a farji to ayan Allah kiyaye yace wa kaza kutubul hadis istihanatan biha wa istiqfafan bima jaa fiha haka da tawai na sunna dan wulakantarwa da raina su sacin kazamta yace wa kad ammatil balwa bi hada wannan alloba ta gama duniya ta wulakantar da abu yayi ga abin ba tsamani ne yace fa ma tamshi fi tariq illa wa tara warqan fi fi qur'anun yulqa fi al-arad din ga yawo wala da laraba ana ma ko yan madrasa yan madrasa ko za a yi mutum da abubuwan ayoyi na qur'ani a cikin kayansu akwai ayoyi na qur'ani da sai a ciki amma an sai a cira basu tsayawa tana yawa kan titi ba ruwansu yara kudin kamar suke nan da kwal na wancan turanci yana wanda sama haka ke musu ya ga suna yawa yan tattakawa ko yana ga suna salon gama gani a share ga ga suna addi shi ne ta abin ya gama duniya yanzu kenan nan hattara ce ga yara yan madarasa tunda akwai ayoyin qur'ani akwai sunna lazim a karantar da yara su bar wasa gwanda in ta kayan ta kare a kawo a kona a gida a tara a kona shi mai alkhairi da barinta tana yawo ana tattakawa lahi bai dace ba su ya malaman su kantar da yara haka nan ba ba ɗaya bane ba da wannan kurin ka yadda kunna ba ɗaya bane ba su akwai sunan Allah kuma kuma sunan Allah kaka ce hatta da halshen latin na turancin inda an sa Allah Allah ne ba ku gane da akwai su ɗauka wannan kundin turanci ne ko halshen wani latin harfofi na bature inda aka aiwata wata ayata ƙur'ani ko aka sa sunan Allah da halshe na rubutun turanci sunan Allah ne haka ce da ba lauce ne ba abu ƙurani bai lauce ba an kwa taura ko ne na lauce ne kenan ko ina ga Allah ko aka tabbaki kenan bukata bukata ba sa insha Allah sa Allah saboda yadda ta zai ya kauce sa sa Allah kenan ba ko turanci ne na sa Allah ko Allah yake ina tunan wannan mutumin da ake da aka wani malamin kungiya ce mata izala na wani lokaci sun kai wani malami iya bayani da kanshi wani malami kirista ne a najeriya ne aka bankwana ya wadon na ji wazin da shi ya wazi a cikin kungiya kuma ta izala na wasan abu ne wata batacce iya bada bayanin da aka yi musulunta ya ce a can kudu shi limamin wata jami'a ce ta tuci ya ce to suna sai suka zai ba su kai bako daga turai duk itali su kudanci suka tura suka ba wani bako na malami da kirista babba ya kama ziyara da ya zo cocin su ya isu ko qur'ani da bibil amma na ingilishi qur'ani na ingilishi da bibil qur'ani ya ce me ka qur'ani cikin toci suka ce a saboda akwai musulmi masu rauni jahilan musulmi muna kawo musu ayar mu gama mu gama da qur'ani mu ce muna ma ayar ga abin da ya ce qur'ani sai mu gama mu ba ba misali idan su janyo jahilan musulmi da a qur'ani ma an ce kaza misali shi sa muke kawo muke aiki da shi ba don abin muna aiki da shi ne kenan abu nan ne wadara a takaice yace kun bi yanda ba da magana a kawo qur'ani tuci pakistan bai daba yace ni da kaina na dauko qur'ani aji na aji akan akan wani rutin na ce qur'anin aka dauko mai petrol petrol aka zuba kan qur'ani ya hudo a shanata ko birki ce ya ce kunna wuta kan shi ya ce wallahi ya faɗi wani wazi na ƙasa ya hudu malam cikin bayan da nake muku ce wallahi har yau ban san ba inda wani mutum yake wuta ta bab wuta ko ta kama shi shi ma wuta kan qur'ani ta kama shi ta kuma ce kuma wace wallahi kuma ce kuma qur'anin da garin nan ba mu san inda yake ba qur'anin ya bace ce wallahi babu shi qur'anin ya bace shi ya babbake sai aka tada shi ture bai mutu ba a namanta amma da an tada shi a babbake sai wasan ya mutu bai mutu ba don an tada shi duk wani ne da shi kuma shi shi kuma kuma ce ni ne limamin ni ne limamin cocin ce wannan abun gaskiya ne kwa sai ce gaskiya shi a wani daga yau sai sauran jama'a suka ce a wani abun shi ɗani ne shi ɗani zai rule ka ita shi ɗani a nan wallahi saura suka tsaya a kan kiristocinsu shi amma limamin saura suka musulunta amma mai nan ƙur'anin na ingilishi ne ingilishi ne ba larabci ne ba a shi bisan larabci ba ingilishi ne cewa Allah ƙur'anin ya ɓace muganshi ba kuma shi mutumin ya babbake cewa musamman ya mutu ya musamman daga ya bar su kenan ya bar cocin ya bar limancin don yi a wasu ƙasa da yake bayani a wasu ƙasa na yin zala yake bayani abu kenan in dai a ce wannan ƙur'ani ne ko da da a kiyaye ta a ba ta kimanta sai ya ce kenan na shirya ke ta magana kanan kokar an matilbalwa bi hada alloba ta gama duniya ta wannan yadda qur'ani kullum an taba cikin titi fa ma tamshi fi tariq illa wa tara warqan fi qur'an yulqa fi al-ard din da kabti daga titi daga nan kaga wata takarda da wuya ka bon titi kasa wata takarda akwai qur'ani a cikin ta balle su can da yake namu kuma larabcin ne كما ترى الكتب المدرسية دينية وقد طرحت في التاريخ هذا قال التفاي نا الديني نا مكانتا نا الدين تو قص ها ما لتان كان نا مدرسة ايش عشان ادي اديت sai abu na tara abin da ke sa mutum a ce yin haka ridda ce al-istighfar bi ismi min asma'illah aw amrun min amrihi min awamirihi aw nahyi min nawahi yace wulakantar da sunan Allah kudu sunan Allah wulakantar da shi awamar min awa bane ko ka wulakantar da wani umarnin Allah a wani haifi na ko wani abu da Allah ya hana wani abu ka ce ka za kuma kaza na gurin ka rena wani abu da Allah ya hana a bari ka ce me da ka zafa me da ake zana me ka dan yi ta kurin wannan shi ma iya sa radda ibadatul asnam wal awthan الطواف بالقبور والاستغاثة بأهلها ودعاؤهم وطلب المدد والعون منهم النظر لأصحاب القبور والذبح لهم أو لغيرهم من المخلوقات عبارة الأسنام والأوثان بوتر قماكا قمكي من استاتي وانا ko duk wani abin da ake bautawa ka tanga ce dutse da abin da aka na bauta kuran ku bautawa na abu daban wanda ba da ba Allah ba a tawafil qubur da tawafi ka zo ka kiyo kabari ina ke maka aba in masu da wani sana sana ma kabarin wali yanzu ko suna ma kabarin wali ana zaga ana shi ya shewa madad shewa ya madad ana kewa kabarin ana ana tawafi a kabarin wasu bayan Allah wal istighathatu bi ahliya ko neman agaji da waɗanda suke cikin kabarin ya shewa na madad agajin kawa ne wanda suke yanzu a masar kabarin imamu daga an gwado kabarin imamu shafi wata emission imamu shafi wa wani gani inda kasan ana ziyara ka'aba suke zuwa ziyarar mutane layi layi za a wani da takarda rubuta takarda shehu ina da matsala da matata ka zo kamin gyara a gidana matsalar kasuwa ta rikice shehu Allah ya cika kuma da ake bada kudin tambur zai ba su masu hidimar wurin zai bada kudi ya saka min kamar ta kowace da kabarin ya saka min shi Allah a matsarwa a matsarwa a ƙayyar kuma suna nan masu rumar abin sai musa yarce ba ba kai wace kada wani balarabe ne laraba ne kuma ban birni na masar ma wani aqida ce mun mugu aqida suna ga aqida zai iya haka nan mama shafi zai iya maka wannan cetan ya gyara mahalamar kasuwancinka addininka ka wani abu da abu sun da matsalolin rayuwa dai sai sai ta rubuta ta rubuta ta rubuta ba sai ba da saka mishi wani bai da kuɗi sai kuma ya kewaye ya kewaye wurin ya shehu kaza ya shehu ka zo gida na ina matsala ya imam ka zo gida ina matsala a kasuwa ta ce wallahi sun so kansu ka ba nan abin alhamdulillah da zama alamu nan gaskiya ba ta kabari kwarai ta yi kaɗan gaskiya Allah sa da yanzu a nan abin da ya sabai da in ba yan tsarin mutane mutu anan da ya mutu kabari a turkon kabari anan da wuya nan garin ka ce ga masu bata ɗan kaɗai ɗaya ne ya kilga su don ko su wancan manyan abu su ga ƙananan sun zama su yadda sa da aka yi masu wani aƙidi ba su samu karɓuwa ba don za su sa a je a kira kabarin shi da zaki yan kaɗan ne kuma masu wani aƙidi ta je makwanta yana kiran wani wali Allah kiyaye mu da yace kenan wata wal istighasatu bi ahli da neman agaji a wajen wannan masu kabarin wa du'a'uhum da kiran su wajen neman biyan bukata a wajen su kamar da ake nan a hubarin an fodiyo Allah ya shiga ta mishi dole malamai ga sun addinin Allah yake amma mutane lalace sun biyo ba suna shirin yawo da su kaga kaje shi daga ba ruwan Imam Shafi don abin ko Imam Shafi ba ruwan Imam Shafi yanda Imam Shafi ba Imam Shafi aka dan fodiyo ba ruwan shi dan shi ya hodi ya autarwa ma da tawan shi amma dan lalace da yadda shaidan suna nan da sunan soyayya suna suna mishi abin da aka hana wata rana abokai gumi rahimu Allah lalil Allah jikan abokai gumi ya ce wata rana sun je ziyarar kabari na hubba da shi da wani mutum wani balabin saudiya suka je suka hoto sai ka ce abokai gumi gaskiya da wani mutumin ina ina ba shi kima gaskiya ce da gaskiya da gaskiya kwace ya yi hauda ido na ce yanzu gaskiya da zaga wani abin gaskiya ya mun sanyi ya hauda ido na zama abubakar gumi na Allah ya san da cewa wannan bayanin zai magana iya littafin ɗan fodiyo da ya rubuta da hannun shi kan wannan matsala sai gumi ya sa hannu a cikin gadin shi babban gari nan boliga ya janyo littafin sai bude mashi ce di babin da ke wudi da ya kanta kanta kanta ta rahimu Allah ta rahimu Allah Allah shi kan shi amma da farko shi yake kawai da mantu ai wannan da ko su su malamai na ji su ma addinin Allah yake amma shi da hebe ba to zai da Imam Shafi kama magana kana ma yau gashi kabarin ya koma ya koma wurin bauta ne na masu bauta kabarra don ba mai hana su yace kenan wa talabul madad wal aun minhum da neman agaji da neman taimako daga wajen masu kabarin an nazaru li ashabul qubur ko kuwa yin nazar na daura ma kan zan yanka dabba a wajen kabarin wani ko da ka yanka a ce zan yanka ta a kabarin wani har kuma kana ɗan zan yanka dabba don Allah ma amma ka ce a kabarin wane wa zama ya lahun ko ce ma kun kayan kama don wali wani kayan kama yanka a wuri kuma wani madaban dai daga cikin mahaluka cikin wanda zai bayi na Allah da aka halitta kayanka kamar su yanka shi wani hali yankan ga Allah ne kullum salatu wa nusuki wa ya ko kullum salatu wa nusuki wa ya lillahi rabbil alamin to kidan yankan ba za ka yanka da wani ba sai al'istihza'u bi shay'in min shari'a kuma abin da yake sa mutum ya rida mutum ya izgili da wani abu na shari'a ka yi izgili da shi ko yanke hannu ko jihewa wani da bana ko magana haddin zina ko na kasafi ka yi izgili shegantaka da shi ka kashantaka kalistihza bil musallin raki'in sajidin kaman karkawa masu sallah dogon sallah ku kaza kaza sallah masu dogon sallah sun ba masu sallah da ruku'i da sujada wal istiza bil lihiya wal khimar ko masu izgili da gemanya ko izgili da sa hijabi arir amma ya gida mace arir na listara wal istiza bil adhan ko masu izgili da kiran sallah duk wannan domin lihiya ba ra'ayi bane ba annabi ne umarni wafiru liha wa afu shawarib ku cika gemanya ko ku bar gemanya ka taba ta amma ku rage ko ku aske kashin baki kana da makai zan izgili da kai ai ma annabi ne ya ce kidan ka izgili da sunna haka shi kanshi khimarakin nasan qur'ani ya kawo shi haka magana balle magana kiran sallah to duk wa'annan in kai ka hurci ne yace ya wannan magana kan wasu dalilai ga su kamar haka liqaulillahi ta'ala fi haqqil kafirin da lake magana kan magana kahurai wa idza nadaytum ila salati takhuzuha huzuan wa la'iba zalika bi annahum qawmun la yaqilun halin kahurai kenan shi idan kuka yi kira zuwa ga sallah suna izgili da wasa da kiran sallah ce zalik bi annahum qawmun la yaqilun yin haka mutane da ke ba su da hankali kakin aikin kahurai ne wa fi qawlihi fi haqqi munafiqin ko na fadar Allah cikin haƙƙin munafikai da yake cewa ya hadar munafiqun an tunzal alaihim suratun tunabbihim bi qulubihim ka munafikai su ya hankali ka Allah sauka da wata sura wanda za ta yi bayanin da suna ta bayyana da abin da cikin zakatansu قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون معناه كمان كنت أمنين تهديد ku ci gaba da izgilin da kuke ana hana ku to Allah kuwa alƙawalin Allah ne zai huddo abin da kuke ɓoyewa na izgili kan Allah zai muku tauna asirin makon ɓoye makon a ɓoyen wala in sa'alatahum la yaqulun inna ma kunna nakhudu nal'ab na an ce ya wakala a tabuk a cikin tahiya sai suna tahiya cikin musulmi an fito da jihadi ya yaki da su sai suka ce kaya gaskiya wannan mun ga wannan wannan ƙura wannan makarantar namu wannan masu makaranta ne kaza kaza masu manyan ciki da cin abinci waye suna izgi da ƙura da annabi suna izgi ne sai wani ɗaya cikin sahabbai ya ji abin da kai ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma aya ta sauko ya ba annabi labarin ga abin zuwan zaki ranar bin ta ta sai ƙarya ce suka zaka zaka zaka suka hamsa ƙarya halin munafukai to shine sun zo aya ta sauko Allah ya ce almanzan Allah kenan ka su je dan annabi a mashi labari to amma ayat Allah ke gaya mashi wala in sa'altahum abin nan naga in da zaka musu tambaya kenan kan wannan izgiri suka yi kan labarin da aka bashi inda zaka tambaye su la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'am za su ce maka ai mu muna dan rage tahiya ne muna wasa ne muna tattaunawa ne ba kuma abin haka ya kana a tahiyya ta abin qur'ani a tahiyya ce ga wasu musulmi suna na saboda ayat kahin annabi game da wa'annan mutane da aka tuhuma wanda aka labarin sun wani izini ga addini kahin annabi ya tambaye su wannan ayata sauko inda za ka tambaye su ga jawabi za su baka ko annabi iya gamuwa da su nafsul kalam suka faɗi sai sabbin sabbin sabbin suka yarda da qur'ani abu ne a hili suke ga abin a gaban masu da aya ga an kare labarin su wane ga abin suke aikatawa kuma yanzu gashi mun game da su abin da ayata sauko suka ce a ina muna tattaunawa ne muna dan wasan mu ne shine yazo kawo maka labari mu ba ba mu yi ba da shine Allah ya ta kula ga ya musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kun tattazun la ta'tadiru karka fatun ba'da imanikum ga ya musu to kun ta kuna wasa ne kul abillahi da Allah ne Allah ne abun wasa wa ayati ko ayoyin Allah ne abun wasa ko rasuli ko manzan na Allah ne abun wasa a cikin wanne ne na tattauna a yi zolaya a yi wasan lahiya ce da wa'annan da Allah ne ayon Allah ne mazala ne hutum ta sace wani kuke zili to jarta la ta'tazru kidan Allah bai bukata ana hamzari kana abin ahiliya bayana la ta'tazru kau ka hamzarin komi wani kuna wasan wane ne Allah ce kad kafartum kuma ta bada imanukum kun ka hurta ban imaninku kaga Allah ya kahurtar da wasu masu sallah da azumi har da jihadi eh a cikin kudu wani abu ya san ko hajji jihadi ne sun yi izgiri ga manzo Allah ga sahabbai a hanya ta hutuwa daga tabuka kuma Allah ya ce kun ka ku kawo hamzan komi kuma Allah ya tabbatar da kahurce bayan imani lokaci yana ga Allah kai mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh